بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو شاءكو قوة شدة هجرات دو إلى دي حدود أربعين دبير إن شاء الله تعالى ذا متشقبا karatu cikin littafin mai albarka nukhbatul fikar na al-hafiz al-allama ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala zaman da muka yi muna magana akan wato sharadi da malamai ke bayarwa wato wajen wajen karban wato hadisi mursal muka fara muka yi magana cewa muka ba da matashiya da yadda abin ya fara samuwa asali cewa wato sahabbai ƙararin sahabbai sun rika karban hadisai daga manyan sahabbai in suka tashi za su faɗi hadisan nan kuma suna faɗa ne kai zai ce matsala ya faɗa ba sa cewa su faɗi sahabban manyan sahabban da suke tsakiya to kuma haka abin ya ci gaba manyan manyan tabi'ai ma bal kafin manyan tabi'ai ma al-muhadramun muhadramin irin su Abu Uthman an-Nahdi irin su Shaqiq ibn Salma irin su Al-Aswad ibn Yazid irin su قيس ابن أبي حازم يا ما فيسو قيس ابن أبي حازم كثيرا da ruwaya daga al'ashara in ba na zamanin wanda kawai bai ruwaya daga wajensa ba guda ɗaya ne daga cikinsu to to dukansu sun an samu suna yin irsali daga matsalar sai matsalar ya fala ba tare da sun fali wane ya gaya musu ba daga nan kuma aka gangaro zuwa sa'id ibn al-musayyib shi ba yana irsali Hassan ibn Abil Hassan al-Basri shi ma yana yi haka gangaro zuwa ga sigaru a tabi'in irin su Yahya ibn Abi Kathir irin su Muhammad ibn Shihab al-Zuhri da sauransu da sauransu duka sun duka yin irsali to muka faɗa cewa wato malamai sun ta karɓan wato marasil din a wancan lokaci saboda saboda na farko dai abin bai fantsama ba kuma musamman malami idan ya idan ya kafa hujja ne da irsalin ana nan da wata zaka ji ya faɗa maka isnadin baki isnadin hadisin baki daya saboda haka malamai ba suna gaggawa ne ba sannan kuma a lokacin kuma ilimi yana zukata yana kiraza galibi ba ba sa shi a cikin littafi ba amma bayan nan tafiya ya fara tafiya kuma abubuwa suka fara bayyana na farko dai an fara samun masu rauni suna irsalin wani lokaci sannan kuma wasu kuma sun dinga wato sakaya wanda suke masu rauni din ne sai su insali kawai ko wani abu makamancin wannan kamar yadda za mu zo magana akan alhadithul mudallas sauransu to a irin wani yanayi ne shine wato matsala ta a ce ba za a karbi kowane mursal ba ta taso musamman a lokacin an fara samun hadithai a ta'arud bayna sarih al-musnadi al-muttasil المتصل متصل السند وبين هو وبين المرسل حديثي wanda yake muttasil sanad da kuma hadisi mursal ana iya samun ta'arudi da abin da ya kama da wannan wanda ya sanya wasu lokacin malamai irin su Imam Shafi'i suka fara kokarin kawo addawabit da zai taimaka wajen karban wato almarasil Imam Abu Dauda Imam Abu Dauda yayi maganar cewa da can fi ma madah manyan malamai irin su Sufyan wa Malik wal Auza'i dukkan su suna karban wato almarasi hatta ja'a Shafi'i fa takallama fi dhalika wa tabi'ahu Ahmad wa ghayruhu muka ce abinda shi imamu imamu Abu Dawud ke magana anan yana magana yana magana imamu Shafi'i da yazo shi ya fara wato kokarin kokarin samu waɗannan abubuwa ad-dawabit yadda za a karba din shi ba wai cewa imamu shafi ya yi inkari abin duka ba sabaniya da shi imamu muhammad ibn jari al-tabari ake hikaitowa daga wajensa kan cewa shi yana cewa ne ma a da can ba ba a taɓa samun wani wanda daga cikin malamai sun yi inkari ba ijma'in malamai kafin imamu shafi'i ba su yi inkari ba suna karban hadisi mursal ne mutlaq wato yahtajuna bil mursal mutlaqan eh to amma daga baya shi imamu shafi'i wai kamar shi sai ya kawo sai ya zo da wannan da abin da ya zo da shi daga baya kuma malamai suka bi shi akan haka haka ya faɗa ce ila ra'asil mi'ataini to shi muka fara magana cewa to wannan maganar tashi na farko ba a fahimci cewa tsakanin maganar shi da magana abu da daban da bambanci da bambanci don shi zahirin maganar sa yana nuna cewa hadisi mursal da hadisi hadisi wato musnad al-muttasil sanad wato kamar ba iri ɗaya ne da za a samu ta'aruzi to tawaqqufi za a yi kamar da al-ala'i yake kaitowa daga wajensa to in kaga shi wannan ai ba shine abin da imamu Abu Dawud ke magana Abu Dawud yana magana cewa babu shafi shi ya fara shahara wato inkarinsa da kai kuma ce a ka a samu abin wato babin kuma wanda idan ka ji ka zai littafin risala abinda za ka gani kenan shi babu shafi ba cewa yin makar a kar a karbi marasilin baki da ba shi cewa ya karbi marasilu ke ba da sahaba sannan kuma ya sanya ma abin abdawabi wasu yan sharadai shi abin da yayi kenan kuma shi ma wanda su daga cikin malamai suka bi shi akan haka abin da zai nuna maka haka cewa magana abu da ba ita ce irin maganar da ake ikaitawa daga ibn jarir al-tabari ba shine yace ai ya ce babu ahmad shi ma yayi magana akan marasil din to kuma abin da aka sani a cewa wato imam ahmad ai yana karban wato mursal ɗaya daga cikin wayoyi da ake da shi daga wajen sa yana karban mursal wanda take da qara'i to kaga shi anan ba yana magana imam shafi'i ba ya karban mursal bane a shi yana musan da maka wato wasu sharaɗai da ya zo da shi to imamu shafi shi ya fara ƙoƙarin wato saddara wannan sharaɗan a rubuce kuma ya yi ƙoƙarin ɗabbakawa sun masu habbahu ahdaku bil hadithi minhu ka ahmad wa aqranihi mimman hum a'lamu bil hadithi min al-imam shafi'i to kuma muka faɗa cewa to sai muka dawo maganan kan shi maganan ibnu jarir tsawai da ke cewa wai ba a samu malamai suna inkarin hadisi mursal ba cewa ba a samu malamai suna inkari ba wannan magana akwai abin dubawa saboda na farko dai akwai Abdulrahman ibn Mahdi akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan waɗannan mutane sun fi sun girma Imam Shafi'i sun girma Imam Shafi'i da kowa dukkan su sun yi rasu 198 198 bayan bayan hijira to kaga dukkan su kuma su ma ana ana kamar da al'adai yake hikatowa daga wajen su yana ana cewa da su da wato almajiran su duka kamar ka iya cewa masu suka ƙara wato karfafan almajiran su akan kasu karbi marasil kuma duk abin da zai ƙara nuna maka cewa wannan shine wato mazhabin waɗannan malamai shine galibin ɗaliban su da kuma ɗaliban ɗaliban su duka ba sa karɓan wannan almarasil har imamu muslim ya faɗa cewa a cikin wato addimansa والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة أقول إن أكلت أبدا ما لم يكن فداني جوا جوا واتو مرسل با مرسل با حجة بني مرسل شي با بيزا ما حجة to kaga yanzu a zo a ce babu shafi'i shine ya shi ya fara kawo wannan magana kaga magana ce wacce take tana da rauni tana da rauni kwarai da gaske ya kamata a wannan kuma banda imamu banda yahya al-qattan da kuma abdurrahman al-mahdi da kuma ɗalibansu maganan wato wato ibn al-mubarak maganan ibn al-mubarak kusan abdullahi ibn al-mubarak kusan zaka iya fahimta haka imamu imamu imamu muslim abin da ke rubutuwa daga a cikin wato muqaddimar littafinsa cewa wato abu ishaq ibrahim ibn isa al-talaqani ya ce ma abdullahi ibn mubarak cewa wato yana magana shi magana akan wani hadisi na jin inna min albirri ba'da albirri an tusalli an tusalli li abawayka ma'a salatika wa tasuma lakuma ma'a sawmika wani hadisi makamancin wannan inna min albirri نعم إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك to Abdullahi ibn Mubarak kin ji kaga anan wasu ke ce masa to a wurin ka ji wannan kaga ai shi ma da ya ce wa ai hadisi ne yace manzo Allah ya faɗa kaga bai yadda ba kuma shi ma yana daga cikin lokaci sai lokaci ne da da yake kusa-kusa da sai ya yadda amma sai ce wurin wakaji sai ya faɗa cewa daga daga wani ne wani malami wani malami ya ce daga shi kuma daga wa ya ce daga daga ina jin hajjaj ibn dinar ce daga wa ya ce daga manzo Allah sai ka ce a kai ai tsakanin hajjaj ibn dinar da manzo Allah akwai tazara akwai tazara akwai tazara to kaga anan kaga bai ka yadda ba alhajjaj ibn dinar a ai shi ma daga cikin tabi'ai to amma kaga ibn mubarak bai yadda bai yadda da wannan wato cewa wato bai yadda da wannan hadisin ba bai yadda da wannan hadisin ce akwai tazara to kaga shi ma kanshi zaka iya sanya shi a cikin waɗanda suka fara magana cewa al-mursal ba Allah a karbe shi ba kai tsaye dole akwai wasu yan sharadai to shi imamu shafi wata kila waɗannan abubuwan na malamai ya duba ya ga to gaskiya shi sai ya kawo sharadin kuma kila dama wato abin an dinga yin shi a magance tsakanin tsangaya ta ilimi shi ne gaba sai shahara wannan shardai din da ya karanta kuma Allah ta'ala ko ya masa fahimta kuma banda shi Ibn Mubarak akwai Ibn Sirin Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin abinda ake rubutuwa daga wajensa cewa da kafin fitina kowa in ya zai ce manzo Allah ya faɗa akan sarare shi amma bayan fitina daga baya sai mu ce ka faɗi isnadin ka cewa a faɗi isnadi kaga shine isnadi mutasili zuwa wurin manzon Allah so maganar a ce wai sai bayan wato ra'asul mi'ataini kamar da shi Muhammad Ibn Jarir Tabari ke kokarin ya ma faɗa to gaskiya wannan magana ba za a iya sallama mishi ba ba za a iya sallama mishi ba kuma abin da kuma da ƙara tabbatar maka cewa waɗannan akwai waɗannan malamai da suka zo kafin Imam Shafi duk sun nuna cewa ba sa karban waɗannan ba sa karban barasil akwai wato Abdurrahman ibn ibn Abi Hatim Ar-Razi za ka ga yana kawo wasu marasil da wasu daga cikin sigaru a tabi'i kamar su qatada kamar su az-zuhuri sai ka ji ya ce sai ka ji shi an ce ai ibnu mahdi ya ce kamar marasil na qatada da zuhuri bi manzilatir rih yace ai ba komai bane wannan kawai iska ce duk iska ce kawai yace haula qaumun huffazun kanu idza sami'u sami'u shay'a 'allaquhu kaga yanzu abin da yake cewa yana ai suna mutane masu faɗan ilimi mutane masu faɗan ilimi mahaddata in dai tabbas isnadin ya inganta za su faɗa in kuma bai inganta ba za ka ga sun yi tarikin sa sun ba su faɗi isnadin sa cikakke ba to kaga kaga wannan yana nuna maka cewa wato mutum tuntun a da wuri malamai suka rika nuna ɗaɗarin su akan karɓar mursal ba imamu shafi shi ya fara wannan inkarin ba kamar yadda shi da lafazin inkar lafazin inkar da shi wannan ke magana shi imamu ibn jarir ke magana shine wato yafi jan hankali na eh sai yake cewa wala an ahad min al-a'immati inkaruhu wala an ahad min al-a'immati ba'dahum ila ra's al-mi'atayn wannan kaga magana ce wacce take da awace kwarai da gaske da wani lokaci masu ta'assubanci ba mazhabobi da sauransu da masu ta'assubanci irin fuqaha'un nan da sauransu masu fiqhu sai su ce su hadisi mursal dama suna karba ai wannan rigima ce tsakanin malaman hadisi da malaman fiqh su kuma malaman fiqh su suka san hukunci da haka su ba su kitale malaman hadisi ka dauki mursal ɗinka to wannan magana ba haka take ba wannan magana ba haka take ba so sai ibnu mubarak su ibnu sirin ai dan manyan malamai ne wannan al'ummar manyan malamai ne manyan a'imma ne manyan a'imma ne su ma su ma su ma wato tsaye suke da kafafuwansu ba wajen suke da wani malami ba kuma su yahya bin sa'id al-qattan da su abdurrahman ibn mahdi malamai ne su ma da sun fi an fi jinsu a ruwaya amma malamai ne da kuma ana samu da irin kamar su irin alkata yana cewa shi baya karban wata marasin na abu isa kasabi'i za kasabi'i shi ba kashi tabi'in ne aka ce ba a karba ba a karba na al'amash ba a karba na yahya ibn abi kathir ba a karban na su at-taymi da sauransu da sauransu da sauransu haka duka wannan wato ai yana nuna maka cewa wato malamai ba sun wannan ba ne ba sun ba su ba su ce dama wato an yi wato ijima'i ne wajen karban mursallin ba akwai wanda baya karba akwai asakhawi asakhawi ya hikaito daga cewa hakim ya hikaito daga daga sa'id ibn musayyib cewa shi ma baya karban mursal shi ma baya karban mursal to kaga in wannan ya tabbata da sai an je an duba sanadin wannan amma in ya inganta to kaga wannan yana da muka cewa wato tun asaru tun asru wato attabi'in ma inda wannan sa'id ibn musayyib sa'id attabi'in ne tun daga lokacin suka ga akwai magana magana cewa ba a karbin mursal so kaga ba magana ce a ta girme imamu shafi'i ba wai sai daga lokacin babu shafi zuwa wanda suka zo bayan shi kuma suka fara wannan maganan ba kuma ko da ma babu shafi ya fara wannan maganan wannan ba magana ce ta ba magana ce ta ta hukunci ba balle sun balle kace sun keta ijma'i magana ce ta kiyaye hadisin manzon Allah to kiyaye hadisin manzon Allah ko da ma waɗannan ka'idoji ya halatta ma bayan bayan waɗannan zamuna bayan shekara ɗari biyu a zo a kawo wasu ka'idoji da ake jin cewa wasu sun ƙara kawo wasu bidiyoyinsu sun ƙara kawo ƙaryarayinsu suna yin ƙarya daga baya kawo ka'idoji babu laifi eh wannan da ya saboda ya muna son a fahimci cewa tun a zamanin baya akwai wannan wannan matsala ba wai imamu shafi ba baban da ko da ma kace imamu shafi ne wannan matsala ce da za a iya karba karba a wajensa ba matsala ce ta matsala ce ta kiyaye addini wannan kiyaye addini kuma ba a mishi wani da bai bai da da wani lokaci ba to to amma kuma sai shi bayan imamu shafi'i to abin sai ya zama mutane sun sun kasu kashi uku game da mursal akwai gefa guda biyu akwai tsakiya kuma akwai wasu da suka zauna kai akan tsarafai naqid da kuma wasat akwai masu masu karban wato mursal baki daya alqabul mutlaqan su za su karba kawai baki daya su ba ba sa su ba sa su ba sa wani wani wato rarrabewa wannan shine maganan galibin wato fuqaha da masu mazhabobi musamman ba wai ina magana masu mazhabobi kusan galibi suna bin malaman su suna cewa ko da imamin su da suke bi kamar Malik ya wani ya yadda da ya hujja da wani hadisi mursal to ko da wani inganta ban ya hujja da hadisi mursal su su karba abin su ba ruwan su wannan masu mazhabobi din to kaga wannan kun shaka babu wannan wato wato tasarrufi ne wato mai rauni wannan wato wato abu ne mai rauni saboda ko da imam malik imam ahmad da sauransu sun yi sun yi hujja da marasil to ba irin hujjan da su waɗannan su waɗannan wato wato wato masu masabubun da suke cewa ai bane shi malik kowa ya san cewa shi yana daga cikin ahlus shidda wata harri yana wato hujja ne da marasilu ke ba da sahaba wanda imam malik ya san cewa shi ba ya dauka an kulli man habba wa dabba to shi shi shi irin wanne yake shi ba ba marasil har waya ma baki da shi imam imam malik shi an zurka an san shi da tsantseni ba wurin kowa ke karɓa ba yanzu kai kuma kace kawai dan yayi wani hujja da wani da wani hadisi mursal kai baka ce zaka karba kawai kai kaga wannan balle wato wannan wato akwai akwai sakaci kwarai da gaske Imam Malik ko da kaga yayi hujja da wani hadisi mursal to kai kai tsammanin wai mursal ne kadai ya sanya wai ya amfani da shi dole akwai wasu qara'in da shi suka bayyana masa ya karba mursal din haka eh wannan kusan shi ne abinda wato alƙali abdulhab almaliki ya gyara shi hada huwa da dista swabahu alƙali abdulhab almaliki kamar al'ala'i ke rikatuwa daga wajensa ce wannan shi ne zahirin mazhaba a wajensa cewa shi imam malik imam malik idan tashi yana hujja ne da wato marasin na manyan sahabbai da aka san ba sa ɗauka daga masu rauni ila an fahimci imamu alƙazi abdulhab ya rasu 122 bayan hijira ba wai na yanzu bane wani ya daga cikin manyan malikiya su ne rukunan malikiyan ba yake cewa to shi malik abin da yake fahimta malik yana hujja ne da mursal din da mursal na manyan tabi'ai kuma tabi'in ba a saba sani yana ruwaya daga dukkan daga kowa da kowa ba a yana ruwaya daga amintattu kamar sa'id ibn musayyib misali ma malik zaka iya samu yayi hujja da mursal dinsa to amma nan sa'id ibn sayyib galibi wato ruwaya sai yana ruwaya daga amintattu ko da ya mursal shi da shi da wato mursal shi ta daga cikin marasil ajwadul marasil eh shi ta shi wato alqadi abdul habib ke cewa wannan huwa zahir min al-madhhab indi yace ni wannan shine wato abinda na fahimta akan wannan shine mazhabin imam malik imam malik baya yin hujja da mursal sai wanda sai daga sai mursalin wato kibaru at-tabi'in wa lam yu'lam من ذلك التابعي أنه يأخذ عن كل من هب ودب kaga wannan shine wato magana ta wasu daga cikin malikiya amma abin mamaki sai ka samu wasu daga cikin mutaakhirun malikiya suna hujja hatta da balagatu malik malik tsakanin shi da manzo Allah akwai akalla mutane biyu a lokaci uku amma ka ce zaka hujja da kawai malik ya ce manzo Allah ya faɗa kai baka san hadisi a'a balagat ne ma wannan hadisi ne mu'bal ya ce malik ce mazala ya faɗa kawai sai ya ce balagani ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya qulu kaza aw fa'ala kaza malik ya faɗa haka kawai kowa kana hujja da shi da kaga ba wato wato hujja ce kawai ta muta'assibi gaskiya ba hujja ne ta wannan na'am galibi imam malik idan ya faɗa haka shi ma wani lokaci wato a tsare ko sa kamar sa'id ibn musayyib ne galibi idan ka je ka duba zaka ga wato balagatu malik din wato suna da asali to amma da jidda haka baka wato cewa za a karba kai tsaye in baka je ka duba asalin ba kamar da su masu mazhaban da suke faɗa gaskiya babu yadda ta yi magana ya zama haka akwai magana da ake kaitowa da ake ake danganta Imam Ahmad cewa shi ma wai ɗaya daga cikin riwaya daga shi da ake wajen ta ake da shi shine wato al-qabul mutlaqan cewa yana karban wato mursali baki daya to wannan kaga kaga gaskiya ba daidai bane abin da na maka ba daidai bane cewa wannan abin da ake danganta Imam Ahmad shine abin da babban ɗalibin sa babban ɗalibin sa Abu Dawud as-Sijistani ya ya nasaba masa ya ya danganta masa cewa wato ya nasabta masa cewa wato farkon wanda ya fara yin magana a mursal shine wato imamu shafi sannan sai imamu ahmad da wani suka bi shi imamu ahmad da shi bayan magana kan mursal din kenan so magana a ce wai shi ba ce wai zai karɓi mursal baki daya to wannan maganar abin dubawa ce imamu ahmad zai karɓi mursal ne idan aka samu qara'i kamar da dama shi ma wannan shi ne mazhabin imamu shafi zai karɓi mursal idan aka samu qara'i shi ma qara'i din za ta iya zama shi ya karɓi shi qara'i da ya bayyana maka da ya sa ya karɓi mursal din kai bai bayyana maka ba ko kuma kaga kai ƙara'in ne masu rauni kai a wajen ka shi kuma suna da ƙarfi a wajen su shi ya ke karba wannan kowa na da irin nashi ijtihadin amma kamar cewa kawai shi ba ya karbi mursalli kawai saboda mursalli shi ba a'a wannan ba haka abin yake ba a'a wani lokaci yana yin hujja da mursal idan akwai ƙara'in wani lokaci kuma baya hujja da mursal ibn jira tsabari kamar yadda shi al'ala'i ke faɗa yana cewa wato abinda zahir mazhabansa shine wato shi yana yin tawakkufi ne da aka samu al-mu'arada tsakanin mursal da musnad aka samu ta'arudi tsakanin mursal da musnad wai shine ya sami wato yana yin tawakkufi da shi da ma kaga kamar yana abin da ke nuna a maganar sa shine wato hadisi mursal da da musnad din wato kusan da ɗaya ne to wannan gaskiya wato ni na abin yana ba ni mamaki kwarai da gaske in ya inganta abinda wato shi shi al'ala'i ya takhariji ya takharijin wannan ra'ayi na shi imamu ibn jarir at-tabari in ya inganta haka abin yake to lalle wannan maukifi ne mai ban mamaki kwarai da gaske daga Muhammad ibn jarir at-tabari saboda gaskiya kusan kace ya ya fandare kwarai da gaske to ni wakilila wannan yana bukatar a sake dubawa alhalayi shi dai ya faɗi wannan magana ba san umdarsa ba shi ma dai wannan ya kamata sake dubawa muhammad ibn jarir tabari ya ce wai in an sami ta'arud tsakanin al-mursal da musnad shikenan kawai sai ya zama wai yayi tawakkufi ba zai gabatar da musnad ba wannan kusan malamai da ba sa faɗan haka sai dai shi wannan magana da aka kace daga ibn jarir tabari wataƙila duba an ƙara duba tafsirinsa ko wani abu sake sake fito da su wani ilimi gami da haka insha Allah ta'ala in kuma ma wannan shine ra'ayi nasu da gaskiya ba ra'ayi ne daidai wannan fadara ce Allah ta'ala ya yafe mana to kaga wannan shine wato mazhabi na farko masu cewa su za su karba alqabul mutlaqan sune galibin aktharul fuqaha ka iya jin cewa an danganta Imam Malik maganar ka jina ce baka wannan maganar da aka danganta Imam Malik ba haka take ba ka iya ji cewa an danganta Imam Ahmad shi ma wannan magana ba haka take ba akwai magana Ibn Jarir Tabari da Al-Ala'i yayi takharijin ta yace wannan ita ce mazhaban sa to muka ce wannan ita ma ya kamata a ji a duba ta kwarai da gaske to sai kuma wasu wani wasu wasu wungu na malamai da su waje ba ruwan su kwata ba sa ma hujja da mursal ba ko a ko a koma a meye su ba ruwan su da mursal wannan galibin malaman hadisi su ba ruwan su su kawai da'ifi ne kawai su mursal da'ifi ne Abdurrahman ibn Abi Hatim yana cewa a cikin al-marasil dinsa yace sami'tu abi wa aba zur'a yaqulani la yuhtajju bil marasil wa la taqumu al hujja wa la taqumu bihi al hujja ila wa la taqumu al hujja ila al asanid as sihah al muttasila wa kadha aqulu ana yace ba hujja da marasil na hadisai kuma ba abinda kawai ake hujja da shi shine wato hadisai ingantattu masu sadijin isnadi Abdurrahman yake cewa kuma ni ma haka nake faɗa babansa haka ya faɗa abu zuɗa haka ya faɗa ma musulun kuma haka ya rauto daga galibin malaman hadisi wannan haka wani lokaci zaka ana hikaitowa to amma ni ina ganin suna cewa kowane mursal guda ɗayansa mai rauni ne ko kuma suna maganan a muƙabilin hadisi ingantacce in kuma dai haka ne to ma babu wani laifi za zai iya yi wa dama wato malaman hadisi a zasu da tsantsini su suna maganan babu ruwaya ce sai wato wato mawqifi na wasat na tsakatsakiya wanda shine galibin malaman hadisin suka tabbata akai na baya daga baya shine wato abinda shi imamu imamu shafi'i suka suka yi da su su imamu ahmad akan cewa za a karbi mursal da idan aka sami wato al-mu'tadid aka sami wani abu da ya karfafe shi mursalin shi kadai a karan kansa to da'ifi ne inda ma yu'tabaru bihi kuma wannan kaga shine abin da imamu fasarar da Abdurrahman ibn Abi Hatim yayi akan cewa Imamu Shafi'i wajen karban mursal da yake na manyan sahabbai ke manyan tabi'ai irin su Sa'id ibn Musayyib yace Imamu Shafi'i yana magana zai karba ay ya'tabir bihi zai yi itibari da shi wato zai duba ya ganin in ya sami wasu hanyoyi da ke karfafansa to wannan ina tsammanin shi ya fi kamata a ce shi ne mace mazhabin malaman hadisi to idan ta an aka taƙiƙi da za a ga samu matsalar nan fa matsala ce guda biyu kawai da wanda ya yi alƙabul mutlaqan da wanda kuma yake an raddu mutlaqan illa ma'a wujudi alqarina to kaga wannan kuma shine maganar malaman hadisi shi ya fi kamata ya zama maganar guda uku amma dai wasu malamai aka suke bambancewa su ce akwai malaman hadisi ba su karba sai kuma malaman da suke karba suke suna alwasab kenan saboda haka su imamu ahmad irin su imamu shafi'i su a wajen su idan aka samu wato mursal aka samu wani wani wani abu da ke karfafan sa mu'tadis taqawwa bihi to kana hujja bi majmu'i taqwiya wal i'tibat bi ghayrihi wato zai zama ya to ya ya za ya hujja da shi ne idan aka hada wato abin da ya karfafe shi ba wai shi kadai a karan kansa ba wannan kusan shine wata mazhabin galibin malamai muhaqqiquna malaman hadisi malaman fiqh malaman tafsiri wanda wanda duk suka suka shike lura da da abubuwa eh bayan da za a ce wai in an samu ta'arudi tsakanin musul da mursal kace kace waje ɗaya suke ba zai yiwu ba lalle hadisi musul da yafi hadisi mursal kuma wannan shi kashi ba mu abu da shi abin da ya faɗa kenan yace fa idza lam yakun musnadun ghayrul marasil wa lam yujad al musnad fal mursal يحتج به وليس هو وليس هو متصل في القوة وليس هو مثل المتصل في القوة لازم haka maganar take yake cewa wato idan ba a samu ba a samu hadisi musnad ba amma aka samu mursal to ana hujja da shi amma bai kai muttasil sanad karfi ba to kaga wannan a fili yake a fili yake a fili yake cewa wato idan aka samu a ta'arud tsakanin mursal da musnad to ana kabatar da musnad kuma in aka samu mursal shi ma an samu wasu wani babu musnad a wannan babin sai dai wannan mursal din to ana hujja da wannan mursal din shi ma amma dai bai kai hadisin musnad al-muttasil karfi ba to kaga wannan shi a fili yake ban san kamin da mamita ban san wato me wato masdari na al'ala'i ba da yake cewa shi ibn jarir tabari baya ganin wato baya ganin bambanci to ban san wato me menene hujjarsa ba to sai maganan wato hawa la yau da mu ƙara magana kan mursalin da mu wuce shi insha Allah akwai maratibul marasil da ake da shi akwai marasilin ma ai kala kala ne kamar da na faɗa maka akwai na faɗa maka cewa wani lokaci da aka ce al-mursal nan musamman musalul hadith suna magana hadisi da tabi zai ce manzo ya faɗa to wannan shi haka yake amma wani lokaci malaman hadisi suna amfani da lafazin al-irsal din ko mursal din suna maganan wato idan akwai mutlaqu al-inqita a samu wani gibi a isnadin kawai su kira shi da mursal idan ka duba littafin Abdulrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi a cikin al-marasil dinsa zaka ga akan wannan ma'anan ya ya gina littafin wato al-murasil wato shine al-inqita shi ne al-inqita da wani lokaci zaka ji ya ce maka fulan an fulan mursal shi wane daga wane mursal ne wato munqati ne bai ji daga shi ba kamar ya ce hasan daga abu huraira sai ce mursal ne wani yana da munqati ne saboda shi bai ji daga abu huraira ba to to wannan kwasa kaga to in almarasil adan kaga shi abin da yake magana kenan duka kuma na amfani sai kuma almarasil da ma'anan wannan na matsalar hadith din nan da ya na yanzu cewa ta biya ce mazala ya faɗa wannan in ka je ka duba almarasil na imamu abu dauda da kusa za ga akan shi ya yin littafin sai kaga ya kawo ruwayan tabi'ai da suke da shi daga daga manzon Allah amma shi wato za ga kusan duk ma'anar yana haɗewa daga baya amma dai ya kamata fahimci akwai wannan akwai wancan za ga kamar shi Abdulrahman zai ce maka Ibrahim an Abdullahi mursal Abu Ubaida an Abdullahi mursal Al-Hasan an Imran bin Husayn mursal Al-Hasan an Ali mursal Al-Hasan an Abi Huraira mursal Al-Hasan an Ibn Abbas mursal abin da ke magana ya ce yana sai ya ce maka wato hadisi ne munqati Hassan bai ji daga waɗannan sahabbai ba tsakaninsu akwai wasu ‘yan tsakiya. To, littattafai da aka rubuta mutuna sai ya ƙara sanin mursal zai je ka duba almarasil na Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi, ka duba almarasil na al'ala'i, ka duba almarasil na kaman Abu Daudan shi kansa kaman almarasil na Abu Zur'at al-Iraqi da sauransu da sauransu waɗannan da su suka fi yawo a hannu. Ana kuma duba ana amfana. to kamar yadda kuma na faɗa maka cewa wato akwai maratib wato marasilin martabobi martabobi ne wato daraja daraja ne akwai wanda wasu sun fi wasu a wurin malamai min ajudul marasil shine mursilat wato marasil na mursalat na sa'id ibn musayyib marasil na sa'id ibn musayyib ta kusan malamai suna gabatar da marasil din sa marasil na kowa haka zalika ana gabatar da marasil na sha'abi haka marasil na annaka'i daga abdullahi dan mas'ud bal ita ma wannan ingantacciya ce malamai suna inganta ta saboda shi yana hirwaya ne daga almajira abdullahi dan mas'ud kai tsaye mugali malamai ba su cika an san barasil na imamu zuhuri ba da qatada kamar da in ka duba zaka gani in ka duba almarasil na abu abdurrahman ibn abi hatim razi ya kawo magana al-qattan akan haka saboda waɗannan az-zuhri da al-qatada qatada mutane masu fadan ilimi idan ka ji in ka ji wato sun yi sayi sun saka ruwaya to sun san akwai yar matsala kenan in ba haka ba to su za su za su faɗi ruwaya ne baki daya marasil na al-hasan al-basri al-hasan al-basri kusan tsara yake da sa'id ibn musayyib to marasil ɗinsa a shi da yake ya ɗanji abubuwa da yawa wasu sun jawwa da marasil ɗinsa wasu kuma sun raunana wato marasil ɗinsa to abinda yake daidai gaskiya shine wato marasil ɗinsa da akwai da yawa daga ciki wanda yake suna da asali wasu kuma da yawa ba su da asali da saboda shi kaga yana ji ya marasil ɗin nasa ya tsakiyar sukan zama wato abu ne wani lokaci wani lokaci kuma sukan zama wasu ne wato raunana saboda haka ba za ka iya yi dogaro da marasil ɗinsa kai tsaye ba sai dai kuma baka cewa ɗin gurgun iya ka iya yiwo marasil ɗinsa wai da marasil ne mara gurbiyar marasil irin su azzuri suka tada shi alhassan albasari ana samu wani lokaci yakan ji hadisi a gungu na sahabbai to kawai sai ya haddace hadisin amma ya manta ma wani ne asalin wasdar to ana samun haka wani lokaci kuma yana jan hadisi daga amintattu sai ya manta waye ya gaya masa amma ya rike asalin ruwa hadisin sai ana cin ana can ana can ana can yazo yana bada hadisin sai a zo a ce mishi waye ya gaya maka wannan hadisin sai ce ya manta mashi ya manta kamar in ka duba tarjuma sa cikin tadibul kamal zaka ga abin da almizi ya kawo yake cewa yana bada labarin Umar dan Khattab yana a wani tafiya nashi sai alkama ibn ulata ya zo masa to to alhasan alhasan ya ji wannan asali kaga shi da ma binda bitin da bai da ruwaya daga umar to ya ji wannan ruwaya ne daga abu nadra al-munzir ibn malik al-basri shi kuma amintacce ne to ya manta ma wurin wanda ya ji amma wanda zaka sai ya ci gaba da bada hadisin a haka ya manta sai da baya da aka tuna masa haka akwai ali ibn zaid ibn jud'an yake cewa lokaci Hassan al-Basri yakan yakan yakan bada hadisi sai in ce to kai ya Aba Sa'id me man sami'ta hada wa ya ga maka wannan hadisin sai ya ce la adri ghair anni akhadtuhu min thiqa yace na sai na lisa amtacce ya bani hadisin sai shi yace ana hadathtuka bi yace an baka hadisin Ali ibn Zaid ibn Judan kuma shi saduq ne ma ma fihi min al-da'af amma dai al-muhim dai abin da kisa a gane shine wato al-Hasan al-Basri akan sama kai tsaye baka cewa marasil din sa wai bara gurbiyar marasil ne wani lokaci dubawan ya fi an fi samun salama ana iya samun marasil din sa ka gani suna da asali wani lokaci kuma ka ba su da asali wani lokaci kuma abin da yake ruwatawa daga wasu sahabbai da bai ji ba kama abin da ke ruwatawa daga Imran ibn Husayn abin da ke ruwatawa daga daga Abu Huraira abin da ke ruwatawa daga sahabbai wani lokaci kai tsaye baka iya cewa wai ba su da asali sai ka je ka duba gaskiya saboda da yawa in ka je ka duba sai ka ga liyan da asali din kawai dai Al-Hasan al-Basri ko ya manta ko kuma bai iya faɗin wa wasiɗar tasa da wasiɗar nashi ba wallahu ta'ala a'lam to to tun da yi magana cewa akan magana da muka na uku cewa wato al-marasil ko al-mursal yakan sama taqwiya wato idan ya zama ya karfafa da wani mursal irin sa ko kuma wani wani musnad da ya karfafe shi to zai yakan zama hujja to akwai ad-dawabit da malamai ke bayarwa babu shafi'i da sauransu da sauransu imam muhammad da sauransu suna amfani da wasu ad-dawabit wasu ma'aunai da suke amfani da shi wajen karban almursal din bamu shafe idan ka duba cikin littafin risala yayi yayi wato magana akan ire-iren waɗannan abubuwa da ake da almursal ta qawwa biha waɗannan adababit din daga ciki akwai cewa wato idan aka samu wani hadisi an samu mursal sai aka samu ya zo ta wani hanya amma musnad da sadajin isnadi to kaga ya nuna maka cewa wannan musa din ingantacce ne wato yana da asali kaga za a karba ko kuma a samu wani wato wani hadisi mursal irin sa amma kuma an san cewa wato shi wannan ta hanya ne daban-daban ba su yi ittifaki ba ba su haɗu ba ma kawai a jewa ne ya ce wani tabi ya ce mazalla ya faɗa misali a madina sai aka je can basara shi ma aka je wani tabi ya ce shi ma mazalla ya faɗa kuma an san ba haɗuwa suka yi ba sun haɗa baki ba to kaga wannan yana muka cewa wato wato ba zai yi a ce sun sun yi tafaki akan danganta matsala wannan magana ba fa ce matsala lalle akwai akwai asalin cewa ya faɗi wannan magana din to to to kaga wannan abu ne mai mai amfani kwarai da gaske ana iya kan taimaka wajen a gane yadda malamai ke hujja da mursal da wanda yadda kuma ba su amfani da shi shi a karan kansa mursal to mursal mai rauni ne ba a hujja da shi amma idan waɗannan dawabi sun zo sun tarin masa to zai iya zama kuma hujja a addini za a amfani da shi daga cikin malamai wanda ya yi bayani akan mursal sosai haka bayani mai ban sha'awa wanda na ga ya fi ban sha'awa ya fi ban ƙayi ya fi kuma fi gamsarwa shi ne shekul islam ibn taimiyya a wasu daga cikin ɓangarori na littafansa ibn taimiyya ya magana kan mursal ya kuma faɗi wasu addawabi masu kyan gaske tunda kamar yadda ka sani shi hadisai na manzon Allah da sunnoni ya kamar yadda zaka kiyaye hadisan daga ƙari kar wani ya zo ya ƙara abin da babu shi to kuma haka zaka kiyaye hadisan daga tozarta kar asali wani wata sunna ta tabbata kuma saboda kawai ya zo maka ta hanyar mursal a ka ce kai zaka amfani da ita ba ka ka tozarta sunnar manzala in ya tabbata manzala ya faɗa to malamai dan haka suke amfani da hanyoyi wasu wasu hanyoyi wasu amma aune da suke amfani da shi su tabbatar cewa idan manzala ya faɗa wannan magana din shikenan za su yi amfani da shi saboda ko yaya dai zama asalin sunan bata bace ba to akwai magana da Ibn Taymiyyah da yake bangaren littafansa amma dai akwai magana da ya ce muqaddima fi usul tafsir ya faɗi maganganu masu walagwaye masu daɗi ina ganin bari in kawo mana shi mu karanta mana kaji yanda yake faɗan abubuwan nasa mala yake cewa wal marasilu idza ta'addadat turqa yace al marasil hadisai mursal idan wato aka suka zo ta hanyoyin mabambanta wakhalat an al-muwada'a kuma wato aka san cewa wato ba a sami wato hadin baki ba wato ba a sami wani ittifaki ba qasdan ko dai zama wato da gangan suka hada baki suka faɗa wannan wannan mursal wannan hadisin aw al-ittifaq ko kuma bi ghairi qasd ko kuma aka samu kawai cin aka samu wato ittifaki suka yi koda ba hada baki suka ittifaki suka yi koda ba wai hada baki suka yi ba kawai a'a dai an samu cewa hanyoyin sun bambanta babu muwatsa'a wato ba wai sun taru ne suka suka faɗi wannan maganan ba a waje ɗaya sannan kuma ba wai sun haɗa baki ne ba malaki cewa kana sahihatan qat'an to wannan kaga wato wato labarin ingantacce ne tabbas fa inna naqla imma an yakuna sidqan yace saboda labari ma baki ɗaya da abin ake ruwaitowa a cewa na ya faɗa ko dai zama gaskiya ne mutabiqan lil khabari wanda ya daidai da wani labarin da ake bayarwa cewa ya cewa wani dan ya faɗa wa in ma ya kuna kadiban ko da ƙarya ta'ammada sahibuhu kadiban wanda wanda ya kawo labarin gangan kirkiro ƙarya aw akhta fi ko kuma ya kuskure ba labarin ba labarin wani bane yazo ce labarin wani ne fama ta salima min al-kadhibi to yayin da ba a saba ƙarya ba kadhibi al-amd ba a saba ƙarya ba da gangan wal khata ko ba a saba kuskure ba kana sidqan bila rayb to kaga gaskiya ne kenan idan ma abu uku ne gaskiya ƙarya kuskure to babu gaskiya babu afon babu ƙarya babu kuma kuskure to kaga gaskiya ne kenan wannan shi da abin da ibn taymiya ke magana yace fa idza kana al-hadith ja'a min jihatayn idan aka samu hadisi ya zo ta fuska guda biyu aw jihatan kuma fuskoki da yawa wa qad ulima anna al-mukhbirin lam yatawadau ala ikhtilaqihi kuma an san cewa lalle waɗannan masu bada labarin ba su yi ittifaki a wajen kirkiro labarin ba ba makaita ne ba wa ulima kuma an sani anna mithla dhalika la taqa'u al-muwafaqatu fihi ittifaqan bila qasd kuma aka san a irin wannan labarin ba zai yiwu a ce wai waɗannan masu bada labarin sun yi ittifaki ne sun faɗi labarin kuma iri ɗaya ba iri ɗaya da lafazi ɗaya ba tare da san haɗa baki ba kuma aka san ba haɗa baki suka yi ba ba haɗuwa suka yi a wani waje suka ce mu ringa faɗin kaza ba a'a kawai kowane aka je na faɗan magana iri ɗan uwansa wa ulima annahu sahihun to za an san tabbas wannan labarin da suke ba da labari labari ne ingantacce mithlu shakhsin kamar wani labari kamar wani aka samu wani mutumi yuhaddithu an waqi'a yana ba da labari akan wani abu wata waƙiya da ta faru jarat wanda ta gudana wa yadhkuru tafasila ma fiha min al-aqwali wal af'al ya rika fadan wato cikakken bayani abin da ya faru a wannan waƙiyar na maganganu da suka faru a wannan waƙiyar na aikace aikace da suka faru a wannan waƙiyar wa ya ti shakhsun sai wani wani mutum ya ƙara zuwa shi ma kada ulima an san cewa annahu lam yuwati al-awwal shi ba wai yayi bai daidai ba wai shi ma wato yayi daidai da na farkon ne ba wajen ya kirkiro ƙaryan an san duk ba su kirkiro duk masu gaskiya ne fa yadhkuru fa yadhkuru mithla ma zakarahu al-awwal sai ambaci kwatan kwatan abin da na farkon ya faɗa min tafasil aqwal wal af'al irin ya faɗi irin maganan kaga zai iya faɗan abin a dunkule amma a ji ya faɗi irin magana da kuma irin aikace aikacen فيعلم قطعا أن تلك الواقعة هي حق في الجملة أنا نذا أسنتي ولا لي ولا لابارا da suka bada labari duka guda biyu to gaskiya ne dai ko da alungula ne fa ina gula kana kullum minhuma kadiban aw khata'an lam yattafiq fil 'ada an ya'tiya kullum minhuma bi tilka at-tafasil allati tamna'u al-'ada ittifaq al-ithnayn 'alayha bila muwata'a ji saboda idan da ƙarya ne kowannen su yayi ko kuma kuskure yayi kowanne su yayi to ba zai yi a ce al'ada an samu sun yi daidai wajen ba da filla-fillan me ya faru me aka faɗa ba kuma me aka aikata a wannan waƙiyar ba al'ada ba zai yi a ce mutane guda biyu sun ittifaki akan haka ba ba tare da sun samu watsa ba ne sun ittifaki ne su ɗaya ya gaya ma ɗaya ba ba zai yiwu ba bila mu watsa min a hadihi mali sahibi ba tare da a ce wa ɗaya ne ya samu hadisin daga ɗaya ba kaga anan malaki cewa haqqun fil jumla wato gaskiya ne a dunkule wato abinda malaki sun ya gaya maka shine wato alqadarul mushtarak shine za a tabbata a ce shine gaskiyar labarin inda suka yi ittifaki wannan jumlolin da suka yi ittifaki da wannan maganganun suka ce ya faru to su ne za a ce wannan gaskiya ne shi wannan gaskiya ne amma ba wai kowane lafazi da wani ɗayan su ya kaɗaita da shi ba wannan zai iya samun kuskure zai iya samun kuma wani abu daban amma dai in aka samu wato alqadarul mushtarak anil asli daga wannan asalin wanda ya ba su wannan labarin suka ce kuma wanda suke dangata mu wannan labarin to lalle wanda ya nuna maka cewa gaskiya ne mutukar an san cewa dai ɗaya bai ɗauka wajen ɗaya ba ɗaya bai ɗauka wajen ɗaya ba shine al-muwata sannan kuma an san cewa kuma irin waɗannan abubuwan ba a samun wato ittifaqi a kansa to kaga wannan lalle gaskiya ne malai cewa bi hadha at-tariq yu'lamu sidqu 'amati ma تتعدد جهاته المختلفة ce da wanda bi hadhihi tariq ta wannan hanya ce ake sanin gaskiyan galibin abin da ake samun labarai sun zo ta hanya mabambanta ala hadha alwajh min almanqulat abin da ake ruwaitowa wa in lam yakum ahaduhuma kafi li irsa koda kowace hanya guda daya kowace hanya ita daya ita kadai in ka dauki ita kadai ba zai yi kai hujja da ita ba li irsali saboda ita hanya ce mursala wa imma li da'fi naqili ko kuma wanda ya rawaito hadisin mai rauni ne to amma kaga tun da dai aka samu wani ya karfafe shi to shikenan kaga za a za a karba lakin mithlu hadha la tudbat bihi al-alfaz wa ad-daqa'iq allati la tu'lam la tu'lam illa bi hadhihi ad-dariq malaki ce to amma anan kaga ba za ka ce wannan lafazin da kowane hanyar ta kaɗaita da shi ba wani lafazi da ta kaɗaita da shi wanda babu irin wani lafazin a ɗaya hanya to ita wannan ba a yin hujja da ita ba a yin hujja da ita ba a yin hujja da ita za a yi hujja ne da alqadar mushtarak kamar da na gaya maka bal yahtaju dalika ila tariqin yathbutu biha mithlu dalika al-alfaz wa daqa'iq shi ma wannan hanyo wannan lafaza da aka faɗa na wannan hanya da wannan shi rawun wanda ya kaɗaita da ita mai rauni ko kuma wanda ya yi irsali shi ma yana buƙatar wata hanyar za a tabbatar cewa ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata ko bai tabbata ko bai tabbata ba to wannan shi abinda malam ya faɗa kusan shine ake amfani da shi wajen wajen taqwiya ba hadisi mursal aka zama hadisi mursal wani ya faɗe shi a wani waje wani ya ƙara faɗan shi wani waje kuma ya ce matsalar shi ma ya faɗa tabi misali tabi ya ce mazalla ya faɗa aka samu tabi ya ƙara cewa shi mazalla ya faɗa aka ƙara samu wani tabi a wani gari mazalla ya ce shi ma ya faɗa kuma an san cewa ba su muwatsa ba ba wai ɗaya ya ɗauka wata ɗaya ne ba kuma matsalar wato ba ta cikin matsala wacce take kawai mutane biyu su iya itifaki a kanta su faɗa irin lafazin irin lafazin irin magana irin aikin akwai abin da za kowa ya dan ishahadi su zai iya faɗa kaga dukkan itifaki ga zama wani shi ra'ayinku to ba irin wani ake magana bai zama abin yantahi ila al-khabar al-mahsus wato zai ce manzo Allah ya ce ko manzo Allah ya aikata kuma irin wannan lafazin nawa shine irin lafazin aka samu wani na ma ya faɗa a wani a wata nahiyar to kaga ba zai a ce mun yi tafaki a irin wannan ba tare da wannan labarin ya inganta ba shine abin da shi ibn taymiya yake magana saboda in aka samu irin wannan mursal din to wanda za ka za ka karba saboda me saboda inda annahu taqawwa bi خبر مثله في المتانة والقوة فعلم أن لهذا الخبر أصلا يركن إليه to wannan shi ke wannan kenan to kaga wannan wato ma'auyi ne mai girman gaske kwarai da gaske mai amfani zai yana taimakawa wajen wato musamman a ko da ma ba ba wato hadisai da suke magana akan hukunce hukunce ba tana galibin hadisai da suke magana akan hukunce hukunce kaga akwai suna da isnadi sadajje to amma akwai wani bangare da su shi kuma a irin galibi marasil ne kamar bangaren sira da almagazi da wato bangaren tafsiri galibi wato ana bukatar wajen tabbatar da ita a kyautata fahimtar yadda ake karfafar mursal hadisai mursal saboda wato a yi hujja da wannan mursal din wajen tafsiri ko wajen tabbatar da wani abu asira ko wajen tabbatar da wani abu a cikin almagazi ko almalahim na mazan Allah ko kuma na musulunci ma baki daya ko da kowane labari a karan kansa za ga ba zai yi amfani da shi ba saboda wato irsal ko al-inqita amma kuma idan wato ya ya karfafa da wani labari mursal irin sa musamman a ilmin wato a cikin wato tafsiri ko a cikin asiyar wal magazi za ga to malamai suna amfani da shi a irin wannan yanayi shi yasa zaka ji Imam Ahmad na cewa ilimi guda uku ba su da asali ko ba su da isnadi abin da ke magana ba su da isnadi sadaje kamar ilimin sira ilimin tafsiri da kuma ilimi na almalahi to wannan mun dan yi doguwar magana saboda wato taqwiyatu alhadith almursal shi ma yana daga cikin wato matsala da aka yi sabani kwarai da gaske kuma za ka ga wani lokaci maganin malamai yakan sha bamban amma dai idan ka fahimci lubban abin da malam ibn tamiya ya faɗa maka to lalle za ka fahimci wato yanda malamai ke ke bin abin kuma abin da ya faɗa din kusan shine gaskiya umda akai shine wato abin dogaro to sai ibn hajar yake cewa wa thalith in kana bi ithnain fa sa'idan ma'a at-tawali fa huwa al-mu'dal yace wa thalith na uku shine wa in kana bithnaini fasa'idan idan aka samu wato idan wato aka sami wato gibi gibi ne na mutum har biyu ko abin da yafi guda biyu ma'a tawali kuma a jere fa huwa al-mu'dal to wannan hadisi ya zama hadisi ne mu'dal wato an samu gibi na mutane biyu ko abin da ya wuce guda biyu a jere kuma kaman me kaman balagatu malik malik ya ce mazalla ya faɗa malik ya ce mazalla ya faɗa tsakanin su akwai tsakanin shi da mazalla akwai mutane biyu Allah akalli Allah akalli misali mu ce kaman nafi daga ibn umar galibi malik zai ce mazalla ya faɗa Allah akalli karancin mazajen da yake bukata sannan ya ce mazalla ya faɗa shine ya ce an nafi an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala to kaga yanzu wannan wato ya cika kenan isnadin to amma in yace manzo Allah ya faɗa kaga yanzu hadisi ya zama mu'dal kenan saboda wato gibi da aka samu na akalla mutane guda biyu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kamar kuma misali ya ruwai abin da ke ruwaitowa daga daga misali wato az-zuhri daga Anas Malik an Zuhri an Anas ibn Malik a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma guda biyu ne to duka wannan wani lokacin kuma yakan zama ya mafi biyan ya kai uku ko abin da ya kama da wannan kamar abin da zai rubuto daga Zuhri daga Urwa daga Aisha kaga wannan uku ne sannan manzon Allah da da sauransu da sauransu to shi kawai yazo ya ce mazala ya ce to kaga wannan kaga min auhal asanid min auhal asanid kuwa wato hadisi isnadi ne mawdal mai rauni kwarai da gaske ba za a amfani da shi ba duk da wasu daga cikin masu maza ba wasu sun ce wasu ji sun gani za su amsa a haka to wannan kawai magana ce kawai magana ce ta dan takibe ba magana ce ta hujja ba magana ce ta hujja baka baka cewa tsakanin mutum da shi ya an haife shi 93 bayan hijira ya rasu 79 bayan hijira kawai ya ce matsala ya faɗa kuma ka ce wai ka ɗauka wannan abin addini a'a na'am galibin marasil na galibin balagat na imam malik suna da asali in ka je karuwa suna da asali kamar yadda muka faɗa a cikin wato at-ta'liq da Imam Bukhari ke suna da asali to amma wannan baya zama ka ce wai kaida kenan da ka da zaran yayi ya ce balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza aw qala kaza ka ce kai kai hujja zaka yi saboda kai maliki ne wannan ka kana son kamar da wato wato malikin da wata addini kenan wanda kuma ba wanda ke faɗin haka saboda haka dai wato balagas ne imam malik ita ma kamar kamar marasil ce ta sa'id ibn musayyib a cikin tabi'ai shi ma malik balagat ɗinsa wato tana da balagat ne masu inganci kwarai da gaske galibinsu suna da suna da asali ibn hajar yake cewa illa fal munqati yana cewa wato idan wato shi wato gibin na mutane biyu ne amma ba a jere ba shine wa illa in ba a jere ba to ya zama munqati ko da ba ba mutane biyu bane ko mutum ɗaya ne to shi duk ya tara sunan shi sunan da za a kira sunan su da zai tattara waɗannan gibin baki da ana kiran shi al-munqati kaga al-mu'dal da al-mursal duka sun shiga cikin musamma al-inqita sun shiga cikin wato abin da ake kira al-munqati duka duka sun shiga al-mudallis ko afwan al-mudallas al-hadith al-mudallas ko al-mursal al-khafi su ma duk sun shiga cikin wato faffadan ma'ana ta al-munqati duk wannan sun shiga abinda kuma yasa malamai su ma kamar yadda ka sani ba sa karban hadisi munqati shine lil jahl bil wasita wa halihi saboda ba su san wane ne wasitar ba ba san waye dan tsakiyan ba ba kuma su san halin sa ba ta fuskan yabo ko fallasa ba san shi ba idan idan aka yi bincike idan aka yi bincike aka gano aka gano wasu aka gano waye da tsakiya din ko ta hanyar wani malami ya nasarta haka yace idan nace muku an nace muku qala rasulullahi ne shiru to dan tsakiyan wani ne ya faɗa haka da kansa ko kuma aka tatabbu'i aka yi bincike aka gano waye dan tsakiyan to za a amsa za a kaza kaza ana karba ana karba tunda an riga an san waye dan tsakiya din wani da wani lokaci kuma ana samun kaga malamai wajen tabbatar da waye tsakiyan dan tsakiya din sai shi sabani kamar wato sabani da ake shi tsakanin wato al-inqita da ake shi tsakanin Abu Ubaida da Abdullah ibn Mas'ud akwai al-inqita din amma kuma wasu malamai suna sabani akan cewa wato za ka karba ko ba za ka karba ba kamar Marasilun Nakhai Marasilun Nakhai daga Abdullah dan Mas'ud ko da ita wannan gaskiya ma'lumatul wasita ce wanda an san an san wace su waye zakiya duk da duk da dai mubhamai ne duka wato bai fito fili ya faɗa ce wane ne da wane da wane ba amma an san cewa wato tun da ya ce daga sahabban abdullahi dan mas'ud ne kuma dama daga su yake ruwaya to ba sa fita daga cikin wato wato fiqatu talamizi ibn mas'ud amintattun almajir abdullahi dan mas'ud na malaman shi ibrahim an-nakhai din wannan kusan abin da ya sarraha kenan cewa da imamu imamu imamu al-a'mash yace masa idan zaka yi riwaya daga abdullahi dan mas'ud fa asnid to ka dinga ba da isnadi cikakke mana sai yake cewa a'a idan na ce maka qala abdullahi fa an ghairi wahidin an abdullahi haka ya faɗa ce idan na ce maka abdullahi ya faɗa to na ji ne daga sahabbansa fiye da ɗaya wani abin da imamu a tirmidhi yake rawaitowa a cikin ilil kenan ta hanyar sa'id ibn amir da ibn sa'ad yake fitar yake fitar da shi shi ma daga tabaqat ta hanyar abu qatan amr ibn al-haytham dukkan su daga shu'ba daga al-amash daga ibrahim an-nakhai cewa ibrahim an-nakhai ya ce ya ce wato idan ya ce kala kala abdullahi ibn mas'ud to ya ji ne daga almajiran abdullahi ibn mas'ud da suka wuce fiye da daya eh saboda ibn rajabi ke cewa to kaga ma an yace kala abdullahi ya ma fiye ce an misali almajiran abdullahi ibn mas'ud guda daya na'am almuhim dai almunqadi' hadisi munqati duk ba a karba saboda ba a san wane ne ba ba a san wane ne dan tsakiyan ba amma idan aka bincike aka gano waye dan tsakiyan imma nassan aw tatabbu'an to babu laifi za a iya karba eh a wani lokaci fa'idan sanin wato wato waɗannan wato al-munqati'at din waɗannan wato ruwayoyi da a ciki akwai wato al-inqita' fa'idan sani shine wato a kamar ilimin muka na tafsiri kamar da ce maka kuma ilimin muka na na nasira da magazi wani imam ahmad ke cewa talatatu umur laysa laha isnat wata riwaya ce laysa laha asl sai ya faɗi asira ya faɗi tafsir ya faɗi kuma al-malahim al-magazi to kaga abin da yake magana shine ba su da isnadi waɗannan ilimin muka guda uku ba su da isnadi tadaje daga manzan Allah kai tsaye tiryan tiryan kamar yadda ake da shi a sauran hukunce hukunce saboda galibi za ka samu almaqadi ne da almarasil a ce a danganta amma bai da isnadi sadaje daga cikin tafsirai da ake da su al-zahabi ke cewa nuskha ce mumti'a mai daɗi kamar da ke faɗa cikin mizanul i'tidal ita ce nuskhan ali bin abi bin abi talha salim alwalibi ali ibn abbas wato akwai ta nuskha da ake rotowa tafsirin abdullahi dan abbas wanda ali ibn abi talha alwalibi ke rotowa daga abdullahi dan abbas to shi alwalibi hasan alhadith ne ya daga tirjal muslim shi saduq ne silsilan salsalar nuskhan shine abdullahi ibn salih katibul layth shi ma saduq ne rubama ankara yana rawaitowa daga Muawiya bin Abi Muawiya bin Salih ad-Damashqi yana rawaitowa daga Ali al-Walibi daga Ibn Abbas to shi Walibi Walibi bai ji daga Abdullahi dan Abbas ba bai ji daga Abdullahi dan Abbas ba tsakanin su akwai al-Majra Abdullahi dan Abbas kamar wasu Mujahid ibn Jabr to to lalle galibi kuma abin da yake rawaito to kaga shi in ya rawaito yake cewa Abdullahi dan Abbas ya fara kaga akwai al-inqita' al-inqita' kina akwai wato gutsi da wata fuskar sanadi tsakanin shi da Abdullahi dan Abbas ya ce abdullahi dan abbas ya fasara ayan abu ɗayan kaza to kaza akwai ayan qita'i to ba kuma yadda aka malamai sun duka amfani da amfani da da wannan tafsirin nasa kare ma har imamu az-zahabi yana cewa nuskha ce mumti'a a cikin mizanul i'tidal to tabbas galibi za ka samu galibin abin da yake ruwaitowa daga daga daga Abdullahi dan Abbas in ka duba zaka ga kamar da malamai wanda suka wanda suka yi bincike masu bincike suka yi bincike suka bi kwakwafi an samu an ce yayi kam duk yayi kama kusan yana hadewa da irin ruwayan da Mujahid ke yi daga Abdullahi dan Abbas shi sa wasu daga cikin malamai malaman tafsiri wanda suka san tafsiri su san gaske irin su Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi irin su Muhammad ibn Jarir at-Tabari suka rika wato dogaro da abin da shi wannan bawan Allah yake ruwaitowa daga Abdullahi dan Abbas shi alwalibi ke ke ruwaitowa daga Abdullahi dan Abbas duk da duk da zaka ga an san cewa shi bai saurari Abdullahi dan Abbas din ba Sheikhul Sa'ib Taymiyyah zaka ga shi ma yana yababan tafsirin kuma yana yakan kama hujja da shi Imam Ahmad shi ma an ce ya ya yabe shi to kaga wannan kenan to to amma ta fuskan shi abin da ke ruwaitowa din akwai maganar cewa za a dauke shi akan tunda an san kusan an san ana tsammanin su mujahid ne wasitar nasa za a karba wannan kusan shine zahirin maganar ibnu hajar al-asqalani yake cewa lam yalqa ibnu lam yalqa ibnu abbas لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وأبو حاتم وغيرهم يعتمدون على هذه النسخة yake cewa lam yalqa ibn abbas bi hal da abdullahi dan abbas ba sai dai kuma ya ya dauki wannan ilimi na tafsir ilin nuskha ne na tafsir da ke ruwaya daga amintattun almajiri abdullahi dan abbas saboda haka al-bukhari da abu hatim da wannan da wasu su suke dogaro da wannan nuskha nasa wanda kuma haka din ne suna dogaro da wannan nuskha din suna danganta abdullahi dan abbas wato cewa ya fasara aya kaza in kuma kaje ka duba zaka ga wato abinda wato matsotsuwansu ita ce wannan nuska ta alwalibi a an ibn abbas to kaga shi anan kamar hafiz yana cewa kawai kawai al kawai a karba yuhtaju bi hadhihi an-nuskha mutlaqan lil ilmi bi saqit saboda an san wane ne ya gutsire wato wane ne tsantsakiya din shine sune thiqatu ashabi ibn abbas sune amtattun almajin abdullahi ibn abbas wannan kusan abinda wasu daga cikin masu bin diddigi masu bincike na wannan zamani suka yi bincike akan wannan matsalar suka yi rubutu kusan abin da suka natija su kenan suka ce shi wanda yawan da rubutun yake cewa galibin wasidar ya rajahi cewa wasidar ita ce wato mujahid ibn jabir sannan kuma sai ce kuma wato ya ko maqamal hujja abinda alwalibi ke ruwaitowa wato hujja ce ya kamata a yi amfani da ita to sai dai akwai akwai wato akwai magana ta ibnu taymiya da da da na gani akwai magana na ibnu taymiya da na gani naga kamar su waɗannan ba su su wannan ba sai dai kamar lokaci yayi amma dai da ka bar mu karanta bari mu kawo magana ibnu taymiya din saboda wannan akwai magana na ibnu taymiya da naga da na ga yayi magana akan shi wannan alwalibi din ya dan yi kamar wani dan tahaffuzi haka shi ne yake cewa to kuma kasan ibn taymiya huwa min al-ilmi wa taqi bi makan eh shi muhaddiq ne sosai gaskiya musamman akan waɗannan ire-iren waɗannan abubuwa da kuma waɗannan abubuwan tafsirai kusan diya san su kuma yana gaya maka labari ne labari na khabir abin da yake cewa shine to duk abin da alwalibi ke nakaltuwa daga imamu abdullahi dan abbas irin abin da masu almagazi wasiyar asiyar almagazi suke nakaltowa ne saboda haka to shi a karan kansa bai dace a ce za a yi hujja da shi ba shi kadai sai an hada shi da wani da wani misali wata ruwaya da take da take karfafansa idan ya haka to sai zama hujja saboda shi alwalibi yana ruwayoto abin ne da ma'ana kamar yadda aka sani su ma ahalu asiyar wal magazi su ma suna ruwaitowa ne da ma'ana ba za ka iya jazami ka ce wani lafazin lafazi na Abdullahi dan Abbas din ba tabbas ba kamar yadda hanyar wato al maghazi su ma suke sukan iya kawo abu su kawo a ma'anar amma dai wani lafazi baka iya cewa wanda shine lafazin da aka abin nan saboda haka ba a iya cewa in ya ce in ya ruwaito ya ce Abdullahi dan Abbas ya ce kaza a ce wani lafazin tabbas shine lafazin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa yake cewa wannan ba ya kamata a fahimci haka ba za a faɗa haka ba sai an sami wani abu da ke ƙara ƙarfafan haka to kaga wannan kuma magana ce wanda yake daga ibnu taymiya ya yi mana magana saboda abin da ake rubutuwa daga daga daga shi Allah ila Abbas sun cewa ya fassara Allahu nuru samawati wal ard ibn Abbas ya ce Allahu hadi samawati wal ard kaga sai zama nur din a wajen sa ya zama masdar ne bi ma'ana ismul fa'il ay munawwiru as-samawati wal ard to shi ne mutum yake cewa to ba lale watakila shi ya ɗauko abin da ma'ana ne wanda kuma kamar da aka sani wannan baya kore kuma ya zama shi Allah ta'ala wato a zatinsa shi kansa ba a hasken ne ba wannan ne magana ce mai tsawo maganan Allahu nuru samawati wal ard Allah ta'ala daga cikin sifarsa akwai annur amma dai akwai sunansa sunansa nur ne ko ko a'a ba nur ba wannan aka ji aka duba maganin malamai za a ga me suka faɗa akan wannan matsalar insha Allah matsala ce mai yar tsawo almuhim dai ibnu taymiya abin da yake faɗa cewa ba wani lokaci shi albalib ya karwaito da ma'ana wani lokaci kuma kaga ta yi daidai kwabo da kwabo da lafazi din amma dai karwaito da ma'ana a san haka so dai ya rawaito abu da ma'ana a musamman in an ji cewa akwai wata irin kara kila a ma'anar ko wani abu to dama wato shi galibi da ma'ana yake rawaitowa kuma wannan ba zai sa kai kai tsaye a ce wannan magana ce ta Abdullahi dan Abbas ba face na ruwaitowa ne da ma'ana har sai an ji an samu wani ya mara mishi baya ya ruwaito irin wannan lafazi din to kaga idan ya hadu sai ya zama hujja amma in ba haka ba so sai a tabbatar da wannan ma'anar abin da ke ruwaitowa saboda wa saboda me saboda an san cewa ya je waɗannan ya dauki waɗannan ruwayoyi ne daga almajir Abdullahi dan Abbas to to ko da ma mun ce da ya ji daga almajir Abdullahi dan Abbas ne wataƙila kaga an samu tafannuni ko kuma an samu wato takarimi ta akhiri daga can daga wajen malaman nasa ko kuma ya ya rubuta abinda wato ma'ana abinda ya fahimta shi an gama karatun ta yaje ya rubuta ma'ana abinda ya fahimta saboda haka to ya kamata a aita ka an san kwarai da gaske tafsiri tafsiri ne mai kyau ana hujja da shi ana yin hujja da shi amma kuma a san wannan magana da Ibn Taymiyyah ya faɗa shi ma yana da nashi muhalli wallahu ta'ala a'lam to sai abu na ƙarshe kawai ina jin shi da shi zan mu kulle wannan ba wannan babin kuma shine akwai abin da wasu daga cikin wato ahlul ihtisasi bi tafsir da daga cikin ɗan zamanin nan wanda suka zama suke da ihtisasi tafsiri suke ba da shawaran cewa ya kamata a yi tahririn wani manhaji tsakadakiya wanda su wato wanda suke da ihtisasi tafsiri za su dinga tafiya akan shi manhaji na naqadi naƙadi da wanda zai zama ya ɗan sha banban da usulun manhaji na malaman hadisi wajen kamar suna ganin malaman hadisi suna su da suna dilin da hukunce-hukunce ne da haka suna wato tsaurarawa wajen sharaɗi na inganci ko rashin inganci da ya kamata baya ɗan sassa a wani manhaji wanda zai zama ya ɗan sassauci saboda shi wato ilimin tafsiri da ilimin sira da magazi ɗin su sama samu dan su ma sararawa saboda anan suna cewa wai idan aka ce za a amfani da almayir na malaman hadisi to za ka samu kusan waɗannan galibin waɗannan barasi ɗin da ake samu a tafsiri da sira da magazi kaga ba zai la ya tamasha kuma la ta tamasha ma a qawaidi ilmi alhadith min haythu alqabul warrat wannan ba zai tafi daidai ba sai ganin to ya kamata a kawo wani manhaji wanda zai zama kamar manhajin whatsapp wannan haka suke kawo wato amma ni na ganin wannan babu wani larurar sai an yi haka saboda duk da haka dai sanin wato ingantaccen ruwaya da sanin rashin ruwaya wacce bata inganta ba wanda kawai za su suke sanin haka shine wani ahlul ilmi bil manqulat ahlul ilmi bil manqulat kuma sune ahlul hadith da ka saka samu waɗannan hata ruwayoyin da ake cewa marasil ne da sa al maqadi ne a cikin ilimin tafsir za a samu su suka rawaito su ne malaman hadisin su عبد الرزاق صنعاني ne so ibn jarir at-tabari ne so abdurrahman ibn abi hatim ar-razi kana nasiri sune da malaman hadisin saboda haka su malaman hadisin shine sune busara sune wato ahal ahal basira wannan baha sune suka san suka san wato wato wannan ilimi yanda yake kuma maganar su inda ana maganar wai ingancin hadisai ne ko labarai da ake rawaitowa inganci ko rashin inganci to wannan dole su dole wajen su za a koma to magana kuma a ce za a kawo wani wani wani wato wani wato wato wato wata ka'ida ta daban ina ganin balali ya zama balali ya zama wato wato an dace an dace ba kuma amma kuma ma kamar da na faɗa ma kamar da ka sani ma to ai ba a bukatar haka saboda dama an san cewa suna malaman hadisi suna da dan sassauci a wajen ar-raqa'iq da al-magazi suna kuma sassaucin da babu shi a cikin alhalal da haram to kaga abinda kawai ake bukata shine a ƙara wato bibiyan wannan yadda suke ma'amalanta almarasil da al'athar a cikin waɗannan ilmuka na wato a cikin waɗannan wato bayyana tafsiri da sira da magazi sai a je a duba a gani kuma sun bada wasu qara'in kamar su marasil akwai qara'in da suke bayarwa wajen ganin da ake karɓar marasil din to amma a ce za a kawo manhaji daban kuma ina ganin wannan kare da bai zama mutane sun da yanzu mutane kowa ya ɓaci kawai sai ce shi ma bari je wani dirasa ya dirasa ba kawai sai kawo wani ka'idoji na zaman shi a karan kansa to baka kawo wani ka'ida kai baka yi wani ma'ayashin waɗannan hadisan ba baka yi ma'ayashin waɗannan ruwayoyin ba a sa ɗin ba kuma kace kana ka wata wasu kaida kawai dan dan kana da wasu takardu ba za ka yi haka ba a dole ka tsaya ka bi abin da waɗannan malamai suka faɗa wanda su suka yi dakan wannan waɗannan labaran magana su hujja ce hujja ce dole magana su hujja ce dole kowa ya haƙuri wannan shine abin da na so na faɗa insha Allah ta'ala abin da muka taji da Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wallahu ta'ala a'la wa alam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh